أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wannan shine zai zama matsayin zama na uku ko na hudu a wannan makaranta tamu mai albarka domin gabatar da muhadara a ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci insha Allah ta'ala maudu'in da na so da in yi magana a kan shi shine akan zamantakewa ta aure da kuma matsaloli na abin da ya shahi zamantakewa ta aure da wasu ababe ne suke kawo gudunmuwa wajen zaman lahiya a harka aure sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ganin damar shi da kadartawa shi mun samu kanmu a wani yanayi na alloba wanda wannan yanayi ya hurgita da yawa daga cikin musulmai mun samu kanmu a cikin ɗimuwa da yawa daga cikin mutane sun rasa menene mahuta a game da wannan matsala da suka samu kansu a ciki wanda babu wani makikwanci ko wani malami wanda zai zo ya lallashi zukatan mutane akan ababen da suke faruwa da kuma hukuncinsa a addini da me ya kamata ɗan adam musulmi ya yi riko da shi a matsayin mataki to anan yan uwa musulmi sai nake ganin kenan wannan muhadara ita ta hi an yi bukatar ta akan waccan insha Allah ta'ala don haka za mu gabatar da tunatarwa a game da wannan maudu'i wanda yake da mahimmancin gaske kuma ya zamanto shine matashiya na lallasa zukatanmu akan mi addinin musulunci ya tanadar lokacin da alloba ko wata musiba ko wani bala'i ya faru a cikin gari dan uwa musulmai yana da kyau mu san da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi a matsayin manzo to manzo Allah bai bar mana bayanin komai ba lokacin da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abin da ka sani na matsala alkhairi manzan Allah ya yi bayani a kan shi ayoyin da suke cikin alkur'ani suna nan cike da bayanai masu matukar fa'ida akan duk abin da zai faru a nan gaba a rayuwar ɗan adam ni ya kamata da kuma wasu irin ababe ne ya kamata mutum ya dogara da su a takaice wannan bala'i da ya zo musan da cewa lalle ko da shi ko babu shi akwai wani abin da ake kira mutuwa wanda wannan mutuwa tana raye ta yi a wuyan kowa kusan aje a dawo ga baki ɗaya mutane sun samu ɗimuwa saboda me ganin cewa ana cewa cuta ce wadda take kashe rayuka masu yawa to wallahi ko da ita ko babu ita za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda kuma malamai suke cewa lalle alloba ko musiba tana bibiyar ɗan adam ko rayuwa ta musulmai matukar sun zamanto suna saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kahin wannan alloba an yi alloba mai yawa akwai allobar da take kashe adadin musulmai mutane masu yawa wanda sun yi wannan ma amma kuma ba a zancen su me yasa ake zancen wannan saboda an yada ta da yawa to don haka nake so a matashiyar farko in karanta mana wani hadisi wanda ina so da ku saurara da kyau ku ji zan karanta wasu ayoyi bayan haka a ƙarƙashin wannan hadisi sannan sai mu kawo wasu matakayya ne wanda addinin musulunci ya tanadar ga musulmai lokacin da alloba ta zo ko wani tashin hankali ko wata musiba hadisin dai shine daga abdullahi dan umar yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huskanto gare mu faqala sai yake cewa ya ma'sharal muhajirin ya ku taron muhajirai wanda suka baro makka suka dawo madina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun inibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna manzo Allah yake ce musu akwai wasu ababe guda biyar wallahi idan aka jarabce ku da su kai ina ma roƙon Allah kar Allah ya sa ku ga haɗu da wannan ababe guda biyar in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga yau rasuwan manzo Allah shekara dubannai sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa habban shi yace akwai wasu abubuwa guda biyar za a jarabce ku da su kai ina ma neman tsarin Allah yace a'uzu billahi ina neman Allah ya kare ku an hunna kar ku haɗu da waɗannan ababe guda biyar to daga cikin ababen manzan Allah ke cewa lam tazharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim allazina madat abu na horko manzan Allah ke cewa duk lokacin da alfasha wato zina aka zamanto mutane ba su da aiki sai zinace zinace babu duba abin da ya kamata zina ta zamanto ruwan dare gama duniya to manzo Allah ce wallahi duk lokacin da zina ta yi yawa a cikin mutane hatta yu'linu biha har suke shelanta ta mutum ya zo gaban mutane baya jin kunya kowa ya ce nayi zina na aikata alfasha Allah ya ruwa maka asiri kayi abin ka jiya ba wanda ya sani ka zo gaban mutane washe gari ka rika hodi wannan shine shelantawa mutane su mai da zina ba komai ba zaka ga ana hodinta yanda kasan ba komai ba to maza Allah ce illa fasha fihi mutta'un wallahi sai alloba ta yi yawa a cikin wannan mutanen wal auja da talauci da yunwa da rishin lahiya allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw irin cututtukan wanda mutanen harko ba su santa ba irin malati da alloba da tashin hankali wanda da mutane ba su san su ba haka manzan Allah ya faɗa to amma a yau kowa ya san irin yadda muke fama da cututtuka sabbi wanda duk wanda ya shekara arba'in da rasuwa ko hamsin akwai cutar da shi bai taɓa jin ta ba ma to haka muke fama da bala'i da cututtuka a yanzu saboda alfasha ta zina ta yi yawa abu na biyu manzo Allah ya ce walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhizu bis sinina wa shiddatul mu'na wa jawri sultan duk lokacin da ake tauye ma'auni yan kasuwa kowa sai ya rika daddake tiyar shi abinda zaka auna ma mutane zaka zalunce su in za a ma awo a cika maka abin awo a cika ma bahu amma in zaka saida ma mutane sai ka zalunce su manzo Allah ce illa ukhuzu bisini wallahi sai an jarabce su da shekaru ko a ce hori wa shiddatul mu'na da tsananin talauci wa jawri sultan da zalunci na shugabanni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku manzo Allah ce lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama walaula al-baha'im lam yumtaru duk lokacin da al'umma suka hana zakkar dukiyarsu an baka dukiya mai yawa ya kamata ka hudda zakka ka ba talaka kana jin bakin ciki kana ganin wannan dukiya mai yawa ce ba za ka iya hudda zakka ba sai su rika dabara a hudda dala ɗari ko jikka jikka alhali zakka wannan haƙƙi ne na Allah kuma wajibi ne a bada ta ga suwa ga talakawa to manzo Allah ce duk lokacin da mutane suka samu kansu ba sa hudda zakka sai ce illa muni'ul qatra minas sama wallahi sai an hana su ruwan sama walaula baha'im in ba ma dan dalilin dabbobi ba sai ce lam yumtaru ba za a yi musu ruwa ba to kuma kowa anan ya sani cewa duk shekara sai kaga ana hawa ma da addu'o'i a je a yi addu'a ta roƙon ruwa da kyal ruwan yake zawwa to haka ne abu na hudu manzo Allah yace walam yanqusu ahdal yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim duk lokacin da mutane za su warware dokar Allah a da doka Allah ba komi ba sai a taka doka Allah ba a jin komai da dokan manzan Allah in Allah ya ce abu kaza shine aka maida kauyanci manzan Allah ya ce kaza wannan shine aka maida tima baya aka ganka kana riko da addini ma ana ganin kai baka waye ba ana taka doka Allah yanda aka ga dama to manzo Allah ya ce illa sallallahu alaihim aduwan duk mutanen da suke haka wallahi sai Allah ya tilasta musu ko ya dora musu wani abokin adawa wanda wannan abokin adawa zai rika zaluntar su yau kowa ya sani kasashen mu na Afirka ku duba ku ga yadda muke rayuwa arzikin mu gabaki ɗaya turawan nan su suke amshewa mun ki Allah mun ki manzan Allah rayuwar ma ba daɗin ta ba muke shi sai a hudu abinda za ku tona a ƙasar ku ku ne kuke tona shi kuna saidawa amma kuma wasu turawa su zasu amshe su saida yanda suka ga dama su dan huda muku abin da zasu baku kullum haka muke wama da shi abu na biyar manzo Allah yake cewa wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah duk lokacin da shugabanni ba su aiki da doka Allah shine alqur'ani wa yatakhayyaru mimma anzala Allah su zabi abinda Allah ya sabkar na alqur'ani illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum face sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya tsanani da tashin hankali da damuwa tsakanin junansu sai mu duba yanzu da wata doka ce muke aiki doka alkur'ani ce ko dokar ɗagutu wannan dokoki wanda muke aiki da su na ƙasa ɗan adam ne hoye zamne ya tsara su in an yi kaza sai a yi kaza alhali wa ya dace ya ɗora mana doka shine Allah mahaliccinmu ku duba yadda muke shan wahala mutum ne zai zo ya yi sata a zo a kama shi saboda dokar ɗan adam ba a yi ba sati ko wata sai a sake shi gobe ko jibi sai ya sake amma da za mu koma karantarwa ta shari'a mi addini ya ce ga wanda ya sata wallahi in aka aikata gobe ba zai sake ku duba yadda ake zinace zinace in aka yi zina mi addini ya ce amma yanzu da yake doka ce ta adam sai a kama mutum wata bai yi shikenan ya lalata maka diyarka shikenan sai Allah ya baka hakuri ba zai yi wata ba a gidan kaso sai a sake shi kuma ya dawo gobe jibi ya ci gaba da abin da yake aikata to don haka anan me mahallu shahi abin da nake so in yi magana akan shi shine magaba ta farko manzo Allah yake cewa duk lokacin da alfasha ta yawaita a cikin mutane har suke shelanta ta to wallahi sai sun haɗu da bala'i da cututtuka da annoba kala-kala rishin lahiya wanda da mutane ba su san su ba kenan wannan abin kai tsaye yana da alaka da me ababen da muke aikatawa musan da cewa lalle alloba tana samuwa ne bayan ko tana biyo bayan ababen da mutane suke aikatawa ba ku gyara halayenku na addini ba zamantakewa tsakanin juna kullum ana samun tangarda musulmin da zai bauta ma ubangijin shi tsakanin shi da Allah ba zai bauta ma ubangijin shi haka nan sai mun kirayi wani Allah sai mun shirka ga Allah sai ya zamanto tsakanin junanmu mu yaudari junanmu mu ha'inci junanmu mu gaya ma junanmu magana wannan ba addinin musulunci ba ne don haka duk abin da ya same mu kai tsaye yana da alaka da abin da muke aikata ga alfasha ta yawaita shine anan manzon Allah ya ce to duk lokacin da alfasha ta yawaita to wallahi ku jirayi alloba duk lokacin da zinace zinace wannan hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku jirayi alloba da fitintunu kala kala to da haka kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi da ya gabata wannan abin ba ya kare ba ne an hwara kuma duk lokacin da ake saba ma Allah wallahi Allah zai tabbatar da irin bala'i da cututtuka wanda ya yi alkawari daga cikin irin ayoyin da nake so in karanta mana a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara aya ta 155 wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf sai ce wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيتي وبشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ce wallahi za mu jarabce ku da alloba da tsoro shine hurgiti a samu yaƙe-yaƙe kullum babu zaman lahiya sai ce wa naqsin min al-amwal da ragowa na dukiya ya zamanto an wayi gari kuɗi yana wahala a hannun mutane wal anfus da rayuka mutane su ta mutuwa sai ce wa samarata da ɗiyan itace gabaki ɗaya Allah ya yi alkawalin zai jarabci mutane da wannan abubuwa ƙarshe yake cewa wa bashiri sabirin ya manza Allah ka yi albishir ga masu haƙuri masu haƙurin nan su ne allazina iza asabatuhum musiba duk lokacin da wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za su rika faɗar cewa lalle mu daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. To, anan malamai sai suke cewa duk lokacin da fitina da tashin hankali da alloba in ta yi yawa wurin wa ake komawa domin ya yayi shine Allah subhanahu wa ta'ala. aya ta biyu cikin suratul isra aya ta 56 Allah ke cewa qul ud'u allazina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ga ya musu ya manzan Allah ku kirayi wanda kuke raye cewa abin bauta ne koma bayan Allah koma wane ne sai Allah ce fala yamlikuna kashfa ad-durr wallahi ba wanda isa yayi muku matsala koma wane ne wala tahwila haka ba wanda ya isa canza muku matsala lokacin da Allah ya jarabce ku wurin Allah kawai ake komawa a roki Allah Allah ya yaye matsala musiba an ta faru a gari ko a ƙasa za a roki Allah Allah ya yaye ta aya ta uku Allah ke cewa a cikin suratul an'am wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu sai ce wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir aya ta 17 wai duk lokacin da Allah ya jarabce ka da wata cuta haka Allah ya ce da Allah ya yi niyya ya jeho maka wani bala'i a karan kanka ko a al'umma ga baki daya sai Allah da bakin shi yake cewa fala kashi falahu illa huwa ba wanda ya isa yaye maka sai shi kadai kenan ko baka da lahiya kana da wata cuta kar ka rika hwama ka hwada ka tashi kai ne gidan malamai kai ne gidan boka yi kokari ka roki Allah Allah ya amshi addu'a ka sai Allah ya baka magani sai ce wa in yamsaska bi khairi in ka Allah ya nuhace ka wada alkhairi haka shi ma fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da iko a bisa ga dukkan komai aya ta ƙarshe wadda nake so in karanta mana anan Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu irin wannan aya da ta gabata cikin surat Yunus in Allah madaukakin sarki ya ride ku da wata matsala wata alloba wata rashin lahiya Allah ya ce ba wanda ya isa duk duniya ya yaye muku wannan matsala illa huwa sai shi Allah shi kadai Allah ce wa in yuridka bi khairin in Allah ya nuhace ku da alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda isa gusar da wannan falala da alkhairi na Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah madaukakin sarki yana nuhatar alkhairi ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi wa huwa al-ghafurur rahim Allah mai gahwara ne mai jin kai a takaice ƴan uwa musulmai waɗannan ayoyi da wannan hadisai da na karanta ina so ku fahimci cewa duk lokacin da matsala ko alloba ta zo kai tsaye yana da alaka da abin da muke aikatawa kuma ba wajen wanda ya dace mu koma face wurin Allah madaukakin sarki domin ya yaye mana matsala yanzu da zamu duba irin matakai da aka dauka wallahi matakai ne wanda a cikin su ma ana daukan cutai an hana zuwa masallaci amma kuma kasuwa a bude haka ne saboda dan adam ne ya dauki doka dan adam shi kuma ajizi ne dan adam ajizi ne gajiyayye ne tunanin shi takaitacce ne duk lokacin da zai ce a yi kaza ya gaya ma al'umma ina walaihin aje zuwa wurin ubangijin halittun a jimiye ce ga abin da manzan Allah ya faɗa ga abin da Allah ya faɗa wannan shine alkhairi abubuwan da aka ɗauka ku duba mataki ne amma kuma ana samun matsala yau gwamnati ya ce ka a yi sallah cikin jama'a yana ganin kamar daidai ne al'umma tana ganin ba daidai ba ne ana samun matsaloli an hana zuwa wasu wurare amma kuma wasu wurare a buɗe an ce cuta ce mai yaduwa amma kuma lokaci guda za a iya zuwa wasu wurare a ji a dauke ta to duk me ya kai mu wannan dimuwa mu musulmai ne ya kamata mu koma mi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to dan haka anan waɗannan ayoyi kamar yadda na karanta mana anan da waɗannan hadisai suna ba mu kamar bushara akan cewa da za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tabbas Allah zai yaye mana duk wata alloba da duk wani tashin hankali da wasu cututtuka wanda suka samu da wanda ma ba su samu ba a nan gaba akwai wani shehun malami ana kiran shi abdulrazak bin abdulmuhsin albada ya rubuta wani littafi takaitacce sai kawo wasiyoyi guda goma ya ce wannan wasiya ce kai tsaye wanda suna magani akan duk wata bala'i ko wani alloba idan ya faru a cikin al'umma wasiya yake cewa wasiya ce masu fa'idar gaske da ɗan adam zai yi amfani da su Allah zai kare shi da duk wani bala'i wanda zai wara a nan gaba suna da alaƙa kai tsaye da ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne zan karanta mana a gaggauce ganin cewa ba mu da lokaci mai yawa wasiya guda goma kenan wanda malamin ya bada malamin yake cewa wasiya ta farko ma yuqalu qabla nuzulil waba akwai abin da ya dace a faɗa a yau da gobe kahin ma alloba ta faru a cikin mutane eh tunda mu musulmai ne muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da mu kahin ma alloba ta faru ya kamata a rika kiyayewa da wasu addu'o'i wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sai malamin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim salasu marrat lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yusbih manzo Allah yake cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a da muka karanta bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim duk mutumin da ya karanta ta so uku manzon Allah ya ce wallahi ba yanda za a yi wani bala'i mai zawa kai tsaye ya same shi mu kuma mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta yusufi wanda ya karanta wannan da marece har ya wayi gari ba abin da zai same shi wa man qalaha hina yusbe wanda ya karanta wannan addu'a da sahi lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsi ba yanda za a yi wani bala'i mai zawwa kai tsaye shine faj'atu bala musiba mai zawwa kwaram ba yanda za a yi ta same shi inji manzon Allah yace hayya mareta ko kuma hayya yi dare adda ana karanta ta so uku zan maimaita muku ita bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim amma abin da nake so anan ƴan uwa mu gane dukkan matakayyan da aka rika badawa kun ga an manta da matakin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada galibi zaka ji an ce ayi kaza ayi kaza da wahala zaka samu hukumar da yace ayi addu'a a roki Allah Allah ya kare mu daga bala'i wa yake kawo bala'i Allah wallahi sai mun roke shi Allah nan shine zai yaye mana bala'i to anan manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a so uku da sahi so uku da marece wallahi lam tusibuhu faj'atu bala bayan da za yi wani bala'i ya same shi kai tsaye a kwana ana corona kai dai kai addu'a ka Allah zai kare ka Allah ya kare mu addu'a zan ƙara maimaita ta bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama sai yace wa huwa samiul alim ana karanta ta so uku da sahi so uku da marece Allah ya bada iko abu na biyu daga cikin wasiyar da malamin ya bada hanyoyin kare kai game da annoba sai yace al-iktharu min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ga wata addu'a wadda ya kamata mutum ya yawaita maimaita ta shine fadar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malamin yace a yawaita maimaita wannan addu'a duk mutumin da yake karanta wannan addu'a tabbas Allah yana kare shi daga bala'i قال الله تعالى الله كتوا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سي الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فتوانا أداء تاسامو أسلي دقى النبي الله شيني النبي يونس الله يمشي أمرني يجي ونقري يي وأزي يجي يي وأزي يي وأزي كنت سينا رقت كان على آدم وأزي ka kwana kana yi da kyal za a samu mutanen da za su yi imani amma kuma da kada ganga ne da gudu za ka samu mabiya haka ne ga annabi nuhu shekara 950 yayi shekara 1050 yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil mutanen da suka yi imani da shi yan kankane ne yan kadan ne kware ma to shi wannan bawan Allah annabi Yunus yana wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi mutane suka yi ki imani da abin da yake faɗa sai hushi shi ko yana daga cikin sunna Allah inda aka tura ka kai wa'azi ko kai da'awa ba za ka gusa daga wurin ba sai an maka umarni kun ga manzo Allah a Makka an yi ta cutar da shi a sa mishi kaya a jehe shi amma sai da Allah ya mishi umarni ka koma Madina kai hijira a lokacin nan ne hijira to shi annabi Yunus ya yi hushi ɗabi'a ta dan adam sai Allah yake ba mu labari wa zannun shi annabi Yunus kenan izahaba mughadiban ya tahi yana hushi fazanna Allah na kadira alai Allah ke cewa sai yake tsammanin ba za mu iya kama shi ba yanzu ya kama hanya ya bar garin karshe dai fanada fi zulmat yayi addu'a yana cikin wani tsanani da tashin hankali Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yake karanta wannan addu'a sai Allah ce fastajabna lahu sai muka karba mishi addu'a shi wa najjaynahu minal ghammi muka yaye mishi bakin ciki da wahalhalu da tashin hankali wanda ya hwada Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da bayin Allah na gari in sun hwada cikin tashin hankali da wata addu'a shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da haka malamin yace duk lokacin da aka hwada cikin bala'i cikin annoba bayi su rika memeta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gashi Allah ya ce haka muke tsiratar da bayin Allah in suka shiga cikin matsala cikin tsanani in dai suna yawan maimaita wannan addu'a haka Allah madaukakin sarki ya bada labarin shi walaula annahu kana minal musabbihin sai Allah ya ce la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba dan ya zamanto yana maimaita wannan addu'a ba da muka karanta Allah da kanshi ya ce ai da mun bar shi ya dawwama a cikin kihi a cikin ruwa har zuwa tashin kiyama amma Allah ya tsiratar da shi malaike cewa ya qulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce da'watu zunnun izda'a biha wa huwa fi batn al-hut adda'a annabi Yunus ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lokacin da yake karanta ta yana cikin kihi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah yake cewa lam yad'u biha rajulun fi shay'in qattun illa istajaba Allah lahu wallahi ba yanda za a yi bawa ya roki Allah da wannan addu'a inji manzo Allah yace face sai Allah ya amsa mishi kenan duk lokacin da zaka rika memeta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahi Allah zai amsa maka addu'a to mun samu kanmu cikin alloba mi ya kamata mu rika yawan maimaitawa ba mi zamana ba mu rika an kashe ta kashe mutane kaza wannan bai karewa ku duba a Niger tun daga ka guda ɗaya yanzu har an shiga labarin sattin da wani abu har gomiya tara Allah ya kare to kullum wannan hirar da ce ce ku ce ba zai amfanar mana da komai ba kawai mu yawaita addu'a mu yawaita maimaita irin waɗannan addu'o'i wanda suka tabbata a shari'a a da ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an ji addu'a ta biyu masha Allah abu na uku malamin yake bada shawara daga cikin ababen da suke kare mutum daga bala'i ko alloba sai yace at-ta'awuz min jahadil bala shine wajibi ne musulmai su rika yawan neman tsari daga tsananin bala'i sai tunda mun ce duk lokacin da alfasha za ta yi yawa a cikin mutane bala'i zai yawaita haka Allah ya ce alƙawalin Allah ko gaskiya ne to dole a yawaita maimaita neman tsarin Allah daga tsananin bala'i shine at-ta'awuz min jahadil bala sai malamin yake cewa hadisi daga Abi Huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yata'awwazu min jahadil bala' manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto yana neman tsarin Allah daga tsananin bala'i in ko manzon Allah ya nemi tsarin Allah daga bala'i to ina ga mu wajibi ne manzon Allah da yake ibada dare da rana wanda kai tsaye yana da alaka da ubangiji baya saba ma mahalicin shi shi da kanshi yana neman tsari Allah ka kare ni daga tsananin bala'i to mu ne min babu aula manzan Allah ya ce wa daraki shaƙa manzan Allah yana neman tsari daga riskar taɓewa a rayuwar duniya yau ko ba bala'i ba akwai ƙalubale na rayuwa mai yawa nawa wanda ba dalilin korona ba suka walakanta suka taɓe suka shiga cikin bala'i suna da yawa wasu wulƙada manzan Allah yana neman tsari daga mummunan ƙarshe wanda daman duniya ga baki ɗaya ba harkonta ba ke duba ko tsakiya wallahi duk abin da kai a farkon rayuwarka kai rudar da kai duk abin da kake yi a cikin rayuwarka kai kokari ka roki Allah Allah ka mini kyaukyawan karshe manzo Allah ce innamal umuru bil khawatim yanda lamarin yake karshen da abin da ka kare da shi ka cika shine ake amfani da shi mutumin da zai cika da la ilaha illallah manzo Allah ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al janna duk mutumin da maganar shi ta karshe a duniya bayan ta bai ce komi ba la ilaha illallah to manzo Allah ya ce wannan dan aljanna ne to ina ga mutumin da ya mutu yana zage zage ko yana wadace wadace wallahi ko ba wanda yake da tabbacin ga yanda zai kare haka ne duk abin da kake aikatawa ko karshen shine ake dubawa to anan manzo Allah yana neman tsari daga mummunan karshe wa shamatatul a'da da dariyar makiya kar makiyinka ya zamanto a koda yaushe yana yi maka dariya to shine anan malamin yake cewa ya kamata ko da yaushe mutum ya rika maimaita wannan addu'a na'uzu billahi min jahril bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil aada muna neman tsarin Allah daga tsananin bala'i to inda muna irin wannan addu'o'i ko da corona ta zo babu wani abin da zai tada mana hankali ku duba ku gani tsananin tashin hankali wai mutane ne an ce corona ta zo shikenan wani ya ce ya yi maholki za a bude ƙur'ani a samu gashi a jika a sha ka duba tashin hankali amma musulmin da yake addu'a yana da alaka da ubangijin shi wallahi babu abin da zai tada mai hankali corona ana ba da labarin ta ayamai ko da za ta zo garin nan ka san dai za ka mutu ko da ita ko babu ita wanda Allah ya kadarta ajalin shi a cikin corona tabbas sai ya mutu wanda kuma Allah bai kadarta ba in ɗari nawa za ta kashe sai an ƙare lahiyar shi lau kuma zai yi magana ƙarshe kuma ajalinki ya zo ya koma zuwa ga Allah. To shine a nan malamin yake cewa manzan Allah yana neman tsari da waɗannan abubuwa ya kamata mu ma mu kiyaye mu rika yawan maimaita irin wannan addu'a na'uzu billahi min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatul a'da hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na hudu malamin yake cewa almuhafazati ala du'a'i khuruj min almanzil wajibi ne bawa ko musulmi ya kiyaye game da addu'a wadda ake karantawa wajen hutawa daga gidaje eh mu musulmai ne amma kuma mun jahilci addu'o'i wanda addinin musulunci ya karantar da mu mutum ne zai shiga gida sai ya shiga da ihu ko ya bubbuga ya shiga da wasu maganganu da surutai daman ka zo da hirarka a cikinka turar da kake kawai hira zaka fara da shi ko yana daga cikin wuraren da shedannai suke zamnawa kohar gida eh da wuraren shara da kohar gidaje shedannu suna nan a zamne ko da kake tunkuda kyaure in ka ture wani shedani sai ce bai yarda ba to daga nan ne kake ganin tashin hankali in zaka huta daga gida Allah kadai ya san irin bala'in da zaka samu a cikin gari wallahi wajibi ne mutum yayi addu'a to shine anan yake cewa muhafaza ala du'a'i khuruj min al manzil wajibi ne mu kiyaye addu'a duk lokacin da za mu hoto daga gida ba mu kanmu ba hatta da yaranmu mu wannan wajibinmu ne mu koya musu ga addu'o'in da ake karantawa in yaro zai hoto daga gida amma yaranmu haka nan kara zube suke hutawa su ta yi lakwal su ta yi makaranta su ta yi gari su je su yi wasanni su je su dawo da shedannin suke wasanni da shedannin suke dawowa gida musamman irin gidajen da da koyi wake-wake music wallahi babu abin da yake kawo shedani kamar music haka uwaye a yi hankali a cikin gidaje kuna kunna music a cikin gidaje ana tattakawa wallahi kamar kun kirawo shedan ne duk mutumin da yake yawo da ba zai iya dangana da music ba to wallahi ba zai ji qur'ani ba shedan ko yana tare da shi abu biyu ne wanda ba sa haduwa tare da karanta alqur'ani da kuma sauraron music duk lokacin da ka ji zuciyarka ta hi nutsuwa in ka ji waka to wallahi ka waiwaye kanka kana tare da shedani kenan a kiyaye saboda ababe ne wanda ana takuduwa da su to anan malamin yake cewa an samo hadisi daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah yake cewa idza kharaja ar-rajulu min baitihi duk lokacin da mutum ya huzzo hutawa daga gidan shi fa qala sai yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara da Allah babu sarki babu dubara babu karhi sai Allah shine fasara ta kala sai yake cewa yuqalu hina izin a lokacin nan za a faɗa mishi hudita ya kai bawan Allah da ka karanta wannan addu'a wallahi an shiryar da kai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me mutum yake bukata shiriya Allah shiryar da mu wa kufita an isan maka kenan ka huto daga gida Allah zai kare ka kai ba ruwanka so nawa mutum zai yi aksidan Allah sai ya kare da mala'iku haka Allah yake cewa daman mala'iku suna nan a tare da musu suke kiyaye wallahi wani Allah ya kadarta mushi wani tashin hankali in yayi addu'a Allah sai ya kare shi wa wuqita manzo Allah ya ce za a faɗa mishi cewa an kare ka daga nan daga wannan addu'a fa haka manzo hadisi ne na manzo Allah an kare ka an kiyaye ka sai ce fatatanaha lahu shaytan manzo Allah ya ce shaytanu za su rika kaucewa daga hanyar shi fa yaqulu lahu shaytanun akhar sai shaydani in wani ya bujuro zuwa gare shi wani shaydani zai ce kai falaka bi rajulin qad hujiya ya ya zaka yi da mutumin da an shiryar da shi wa kufiya an kare shi wa wuqiya an kiyaye shi da dukkan bala'i wannan hadisi ne na manzon Allah da haka yana da kyau in zamu hoto daga gida mu rika karanta wannan addu'a addu'a ita ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah zan ƙara maimaitawa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi amma kuma dan Allah mu tambaye kawunan musulmi ɗari nawa ne san ba wannan addu'a a yau da muke rayuwa a matsayin mu na musulmai musulmai nawa ne wanda ba san wannan addu'a baka karanta ta baka santa ba kuma baka kokarin neman ta ko neman ka santa shine tashin hankali ba baka santa bane laihiwa ko rishin sanin ta ada shine lai a'a baka kokarin ka nemi ka santa ka je makaranta ka karanci addinin ka shine laifi to anan dai manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya karanta wajen hutawa daga gida za a faɗa mishi cewa an shiryar da kai an kare ka kuma tabbas za ka samu tsaro na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala adda ita ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allah ya ba mu ikon karanta abu na biyar malamin yake cewa yana daga cikin shawarwari daga hanyoyin da za mu kare kanmu daga bala'i shine su'alullahi al'afiyata inda sabahi wal masa mu rika yawan roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lahiya sahiya da marici eh Allah ya ba mu lahiya sahiya da marici da yana daga cikin addu'o'in da ake karantawa da sahi da marici akwai addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah ko na kiran su azkarus sabahi wal masa wallahi duk mutumin da baya karanta wannan addu'o'i tabbas wannan sunan shi Allah shi kanka da rahama kuna ji ko wanda baya karanta wannan addu'o'i wallahi sunan shi Allah shi kanka da rahama saboda addu'o'i ne masu fa'ida suna kare mutum daga cikin daga dukkan bala'i suna na a cikin littafin da ake kira hisnul muslim kariyan musulmi akwai su an faransai akwai su an narab to anan yake cewa mu yawaita maimaita cewa Allah ya bamu zaman lafiya ku duba Nijar shine muke fama kullum muna cewa muna zaman lafiya amma kuma yau an wayi gari rishin zaman lafiya ya zo mana yan uwanmu na jifa mutum ɗari nawa wanda suka baro gidajensu mutum da matar shi da iyan shi zai ce wai shi bai san ba inda suke ka duba tashi hankali wallahi mutum zai daga baki ya ce wallahi ban san ba inda matata take mahaifana wanda suka aike ni ban san inda suke ba diyana ban san ba a haka suna da rai ko sun mutu to wannan ai tashin hankali abinda ku kaji a kusanka to kai ma ka san da sai dai Allah ya kare har za ka shi wasu kuma suna dalilin talauci wai Allah ka bala'i ha wai mutum in ya yi talauci za ka shi yana Allah ka bala'i wallahi ba san yana bala'i zai ke in bala'i yanzu ba ga bala'in ya zo ba a duniya irin su italiya bai kai ba ma war haka a ce wai mutum kai je masallaci wallahi kai da kanka ba za ka je masallaci ba kana tsaye gaban ka mutum ɗari sai su mutu bai kai ba a hana ka san mu nan dokar kamar an mata gauga ne akwai lokacin da alloba in ta yawaita wallahi ba wanda zai ce wani ka taimaka masallaci kai ma da kanka ba za ka je a tsaye a gaban ka yanzu ku duba Spain jiya sama da mutum 900 ha adadin da ake wadi a Spain sama da mutum 900 a jiya suka mutu Allah ya kare yake cewa an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala yake cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u ha'ula'i ad-da'awat hina yusbihu wa hina yumsi اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة wannan sahabi yake cewa manzan Allah har ya mutu bai bar ba maimaita wannan addu'a ko da sahi ko da manti ya Allah ka ba mu zaman lahiya manzan Allah ne ke wannan haka ku duba zamanin sa mutanen kaɗan ne ba su da yawa ba a san wani tashi hankali lokacin da manzan Allah yake ba sahabbai labari ya ce lokaci kaza zai zo mamaki suke su basu da yawa ba san wani tashin hankali ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka babu shi ba san ba wannan abu manzo Allah amma yake roƙon Allah Allah ka kare mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu al'afiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan addu'o'in suna nan kamar yadda na yi bayani a cikin hisul muslim sai a yi kokari a rika yawan bincike ko malama ta rika yawan maimaita su Allah ya bada iko addu'a tana nan kenan Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah duk tana da dan tsawo insha Allah abu na shidda malamin yana ba da shawara game da alloba yaya musulmi zai kare kanshi game da alloba yace kasaratu du'a yawaita addu'a eh in bala'i ya zo ba jaje baki eh mu da muke jin wannan abin a makwabtan mu in ya zo gobe ko jibi yaya zami kuka ba zai hudda mutum ba babu wanda za ka je a yau duniyar da muke ciki ka je ka mai jajen wannan cutar duk wanda kake tsammani shi ma yana cikin matsalai duk da mutane suna ta cece kuce mutum ya ce gaske ne ƙarya ne wannan duka ba naka bane hukuma ya hana sallah bai hana sallah ba wannan ba naka bane iko kari ka roki Allah Allah ya kare ka shi ne anan malamin yake cewa kasarata du'a mu yawaita maimaita yawan yin addu'a Allah ya kare mu daga bala'i Allah ya kare mu daga alloba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل لنا تشوى من فتح له باب منكم باب الدعاء فتحت له باب الرحمة والله دو وند الله يتمكي شي in matsala ta zo mishi ya rika daga hannun shi ya roki Allah manzo Allah ya ce wallahi an bude mishi kohohin rahama alheri yana tare da shi addu'a ita ce makamu silahul mu'min makamin mutum mummuni yau abu ya same ka ko ba na corona ba yau matsalolinmu na rayuwanmu kanmu su kansu corona ce wane ne bai da matsala a tare da shi wane ne bai hwama da wata matsala a gidan shi wane ne wanda bai da wata matsala wadda ita ce a gaban shi yau mutane nawa suke hwaduwa suna mutuwa dalilin matsaloli na rayuwa kahin ma corona to addu'a ita ce makami ita ce za ta yaye maka matsala shi ne anan manzan Allah ke cewa duk mutumin da Allah ya bashi dama kun san hikima ce kuma ka gode ma Allah Allah ya baka damu bari in tuna da ubangiji in roƙe shi to wallahi wannan alkhairi su ma shugabannin mu muna musu fatan alkhairi Allah ya taimake su su gano ga makamin da ya kamata saboda duk makamin da za a dauka na banza da wohi ne eh ana cewa kaza da kaza amma kuma bai hanawa gashi nan sai daukan taki to anan yake cewa manzon Allah yana cewa wallahi duk mutumin da aka bashi dama man futiha lahu minkum babu du'a wanda aka bashi dama duk in matsala ta same shi yayi addu'a faqad futihat lahu abwabur rahma an bude mishi hanyoyin rahma wama su'ila Allah shay'an ya'ni ahabba ilayhi min an yus'al Allah al'afiya yace ba taba roƙon Allah ba cikin abin da Allah yake so kamar a roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya zaman lafiya cikin iyalai zaman lafiya cikin tiya zaman lafiya tare da shugabanninmu yomi ake bukata a rayuwa banda zaman lahiya wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil manzo Allah yake cewa cikin wani hadisi mu saurara mu ji da kyau lalle ita addu'a in ji manzon Allah addu'a tana amfani cikin abin da ya faru ko cikin abin da ya sabka da abin da ma bai sabka ba nan gaba zai su wannan kariya ce ko ba kariya ba ce kariya ce manzo Allah ce fa alaikum ibadallahi biddu'a ya wajaba a gare ku ya ku bayan Allah ku yawaita addu'a hadisi ne ha yana nan kuma ana karanta shi to daga cikin irin addu'o'in da ya kamata a karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-baras ta yawo go addu'an nan wal junun wal juzam wa min sayyi al-asqam addu'a ce ta kariya game da bala'i mutum yana maimaita ta insha Allah Allah zai kare shi abu na bakwai malamin yake cewa tawakki almawadi allati fi halwaba yana daga cikin hanyoyin da zamu kare kanmu daga alloba shine duk lokacin da aka shelanta cewa alloba ta faru a wuri kaza ko gari kaza to shine ku kare kanku lokacin yayi masha Allah ku kare kanku daga wuraren da alloba ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yace iza sami'tum biha iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alayhi wa fala taqdamu alayhi in kuka ji alloba ta hwara a gari kar ku sake ku tahi wannan garin eh ba zuwa shi kuma wanda yake cikin garin wa iza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu ku da kuke garin kar ku ce za ku fito amma ku ji wani abin mamaki wa lokacin da wannan allobar ta fara a tana kawai sai aka yi ko aka mutane suke zuwa wasu suke huta daga tana to ba dole ba ta yadu Allah ya kare abu na takwas a gaggauce lokacin ya tafi sana'i'ul ma'ruf malamin yake cewa a yawaita aiki na alkhairi wa bazlul ihsan a yawaita yin aiki kyautawa kyautata ma mutane ba abin da yake kare bala'i a rayuwar dan adam kamar kyautatawa wallahi yau in kana da wani tashin hankali a rayuwarka rika kyautata ma mutane kaga Allah zai raba ka da wannan abu hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sana'iul ma'ruf taqi masari'us su duk yawan yawan aikata aiki na alkhairi yana kare mutum daga bala'i mai kayar da mutum wanda zai ma falat ya hallaka ka wal afat da cututtuka wal halakat da abubuwan da suke hallaka mutane mu yawaita aiki alkhairi abu na tara malamin yake cewa kiyamul layl ɗan uwa musulmai ba abin da yake kare mutum daga bala'i da tashi hankali hatta da cuta ta jikin mutum kamar kiyamul layl eh ka tashi tsakar dare inna nashi atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu Allah ya ce sa'a ta cikin dare ita ce lokacin da ya dace a amshi addu'a wallahi Allah yana amsa sai dai matsalar mu san barci gare mu duk mutumin da ya lazumci kiyamul layl wallahi a shekara kan shekara ta ƙare inda yana yi Allah zai yaye mushi matsalashi sai Allah ya taimake mu kiyamun laila tana taimaka ma mutum abu na goma na ƙarshe malamin yake cewa hanyar kare kai daga bala'i ko alloba shine taghfiyatul ina wal ika ika usiqa shine duk lokacin da dare yayi mu rika darme ababen da ake amfani da su makayi kwano da sauransu a rika zicce su muna gani latijawa suna yi haka ne hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ghattul ina'a wa auku siqa ku rika rihe abin makayi duk abin da ake amfani da shi na sha da a rika rihe shi manzo Allah ya ce duk shekara ta Allah akwai dare guda wanda wata alloba take sabka daga sama ta yo kasa duk shekara in ji manzo Allah in alloba ta faɗo yanzu so nawa zaka gani wata rana an samu mutum ne da sahe ya tashi kwano a buɗe ya ci abinci ko sharu sai wani cuta wata cuta ta kama shi a je likita a yi a kare maganin duniyan nan kuma ba za a samu magani ba haka muke kwano a buɗe abinci daga an tashi yaro sai ci ruwa ne sai a bar shi haka nan ba a rihe makayi to dole wani alloba ko wata musiba ta same mu to kenan in abinda manzo Allah yake faɗa in allobar ta sabko daga sama ina za ta zo ƙasa randa ce a buɗe sai alloba ta faɗo daga sama ta shiga in ka duk wanda ya sha ruwan wannan wallahi dole ya hallaka dole ba wanda zai iya kare ka likitan duniyan nan aje har amurka har tunis har ina ne ba za a iya gano cutar ba kai kuma kana da malati allah ya kare mu to shine yake cewa abu abu na goma shine a rika rihe makayi da daddare ababen da ake amfani da su kwano da wasu abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abinda muka ji Allah ya ba mu ikon kiyayewa kuskuren da muka yi Allah ya kare mu subhanahu